خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
suratul mudassir mai ayoyi hamsin Allah ya saka da alkhairi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala asadin nabiyyin wa ashrafil mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yabo da godiya da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ja rayuwar mai kamo wannan yini mai taron albarka yinin talata wanda yau wata na shida watan jama'a da lil'akir iya da kwana 24 hijira yau na da shekara 1444 daidai da goma sha bakwai ga watan ɗayan miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarun albarka masallacin iya sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a daidai ne mako irin wannan idan masu bibiyar mu basu manta ba muna nan cikin suratu tauba sura mai namba ta tara a jerin gir surar alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta saba'in da uku yau za mu tashi aya mai namba ta saba'in da hudu a wannan sura mai albarka suratu tauba wannan kuma shine darasinmu na goma sha bakwai a cikin wannan sura kafin nan akwai wani istibisar ko neman fatawa guda biyu ɗaya daga cikin masu neman fatawar abin da yake tambaya shi ne iya son a taimake shi da wani abin da zai yi a shari'ance a kullum iya samun damuwa ta masa yawa da yawan bacin rai a kullum ba a masa komai sai zuciyarsa tana zafi tana tafasa to ya ce iya neman wani abu a shari'ance da zai yi domin ya samu sauƙin wani al'amari to babu shakka akwai abin da ma'aikin Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam hadisi mai inganci ke cewa iza aratta an tulin kalbaka wa tudurk hajataka irhamal yatima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kana so Allah ya tausasa zuciyarka zuciyarka ta yi laushi ta daina tafasa kuma kana so Allah ya biya ma bukatunka kafatanin su to sai manzo Allah ya ce ka tausaya maraya irhamil yatima ka samu maraya ka yi masa goma ta arziki ka dauna wayin rayuwarsa tarbiyyarsa ilimin sa zuwa balagarsa to in dai kai wannan da kyakkyawan niyya da ikhlasi babu shakka Allah zai ga cikin bukatunka kuma Allah ta'ala zai warke ma duk abin da yake damunka ko manzon Allah ce za ku yi ga aljanna ka fada da ka fada da kai da shi a gobe alkiyama saboda ka wajibi ne duk ma wanda bahi da wannan jinyar ma bahi da wannan matsalar duk irin damar da Allah ya hore ma kai kokarin taimakon mara a rayuwarka domin al'amari ne mai tarun albarka al'amari ne da alkhairansa ba sa kirguwa Allah ta'ala ya ba mu iko kuma wannan sanyaya zuciyar da biyan bukatu ba inda manzon Allah ya ce Allah zai yi masu kai tsaye sai a wannan aikin sai aikin tausayawa maraya kana da 'ya'ya ba a ce ci da 'ya'yanka da kula da su da karantar da su zaka samu wannan albarkar ba sai aiwa maraya hidima an fahimci maganar saboda ka wannan iya cikin al'amuran masu albarka mai neman fatawa ta biyu ya ce za a iya yin wanka da ruwan zamzam eh za a iya yi in Allah ya hore ma za ka yi wanka da ruwan zanzan ba ta da wata magana wannan insha Allah Allah ta'ala ya samu da shi Allah ran ma za mu tashi ya halifuna billahi ma qalu
yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu وما نقروا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يَكُ خيرا لهم Mm.
وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير
sura tana nan kan maudu'inta wanda take magana a halayyar munafukai da Qur'ani yake ba mu labari ayan da muka tuke kanta Allah ya biya manzon Allah doka ya yaki kafirai da munafukai sannan a kausa musu harshe makoma su wuta ce kuma wannan makoma ta yi muni inji Allah sai Allah ta'ala ke ce ya halifuna billahi maqalu daga cikin siffofinsu in ba ku manta ba akwai rantsuwa akan ƙarya wannan iya ɗaya daga cikin sufufin munafukai rantsuwa akan ƙarya iya cikin abin da ƙur'ani ya siffanta su to anan ma sai ƙur'ani yake sake maimaita mana abin da ya faɗa a baya ya halifuna billahi bima qalu suna rantsuwa da Allah akan su ba su faɗi waccan magana ba lokacin da ɗaya daga cikin munafukai a tafiya ta buka yake ce bai taɓa ganin mutane matsorata masu yawanci kamar sahabbai ba ɗaya daga cikin sahabbai ya garzaya ya ce zai faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je faɗa masa kafin ya je ma Qur'ani ya sako akan maganar to anan sai suke rantsuwa kan waccan maganar ba su suka faɗa ba kun ga rantsuwa akan ƙarya kenan al-yamin al-ghamus wanda tana dilin mai sahibinta zuwa ga wuta ya ce wallahi ba a yi ba kuma an yi ko wallahi an yi kuma ba a yi ba wannan malamai sun ce ba ta bukatar kafara ma kawai ba ta bukatar kafara yaminul ghamus ce wanda ka rantse kana sani da hankalinka akan ƙarya kuma ka yi rantsuwa da Allah saboda ka in baka yi taubatar nasuha ba sai ka dandane azabar Allah gobe alkiyama saboda ka suna irin wannan rantsuwar ma qalu su waccan kalma ba su faɗe ta ba sai Allah ya ce walaqad walaqad qalu walaqad qalu kalimatul kufr haƙiƙa su sun furta kalmar kafirci da bakinsu kun ga Allah ya ƙaryata su kenan domin shine Allahul Ghuyub sun ce su ba su faɗa ba kuma Allah ya ce sun faɗa kaga nan ya tabbata maƙaryata ne kenan qalu kalimatul kufr wa kafaru ba'da imanihim kuma haƙiƙa sun kafirta bayan ba'da islamihim sun kafirta bayan da suna musulmai ashe ana fita daga musulunci da sabo ana fita daga musulunci ba ma da aiki ba da abin da baki zai furta ana fita daga musulunci da kudiri kun ga wannan kalmar da ya faɗa cewa sahabbai ya siffanta da wani siffofi na kaskanci sai Allah ya ce wannan kalaman da suke shi ma fita daga musulunci ne qalu kalimatul kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu sun buraci abin da ba su samu ba hamma ala shay'in shine mutum ya himmaci yin wani abu to sun himmace su ga manzon Allah ya samu karaya ya samu tasgaro da hi da sahabbansa a fita yaki wannan shine aran su ai shine abin da suka kudiri a zuciya manzon Allah yana cewa man hamma bi hasanatin falam ya amalha falahu hasana wahida duk wanda ya himmatu zai wani aikin alkhairi bai yi ba to iya da lada guda daya haka amma zan Allah ya tabbatar duk sun himmaci abin da ba su same shi ba daga cikin himmarsu su ga sahabbai sun tarwatse sun bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ga manzon Allah ya samu fashal ya samu karaya an samu tasgaro to wannan iya cikin abin da suka kudire a ransu duk da kanciya da su aka fita yakin ba suna cikin rundunar manzon Allah da su ake fita ake dawowa amma wannan kullallen kullin a zuciyar Qur'ani ne ke banka da asirinsu wa hammu bima lam yanalu malaman tafsiri suke cewa wa qilahum 12 rajulan wa an su mutane ne guda 12 min almunafiqin daga cikin dandazan tawagar munafikai waqafu ala alaqaba fi dariqi tabuk sun tsaya a wani guda ake ce masa aqaba a hanyar fita daga Madina zuwa Tabuka liyaftaku bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama domin su kawo manzon Allah fashan su rarraba kan sahabbansa su tsoratar da su faja'a jibril alaihi salam sai ga jibril ya zo nan da nan ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amara an yursila ilaihi man yadribu wujuha rawahilahu sai jibril ya ce waɗancan tawagar ka tugar sahabbai mayaka su je su kididdibe kafafuwan abin hawansu ma'ana a kurguntar da su kenan a hana su bin manzan Allah a hana su fita yake tun daga irin ƙudurinsu mara kyau fa arsala kuzaifa sai manzan Allah ya aika kuzaifatu bin liman da shi da wa'ansu daga cikin sahabbai lizarik domin je su yi wannan aiki da mala'ika jibril ya ce ka tura a ji a tarwatsa su a ji a dara su gaba ɗaya to irin wannan iya cikin abin da ƙur'ani kullum yake son mun fahimta idan ya kawo labari to ba waɗancan ɗin da suka gabata akan wannan mummunar aƙidar ba ana baka labari don ka ji daɗin labarin ba ne ko don ƙwaƙwalwarka ta ƙoshi da jin labarin da ƙur'ani yake bayarwa a'a ana neman ka ɗau izina akan me Allah ya ce wa kafaru ba da islami da wani dalili mala'ika jibril ya zo da wahayi ya ce manzan Allah ka tura a farfasa su a fatattake su to wannan shine ibrar da ake so a dauka al-ibratu li umumi lafzi la bi khususi sabab haka malaman usulu suka ce abin kula shine umumin lafzi din gamayyar lafazin da ya zo wani irin fishi Allah ya yi da su wani irin laifin suka yi wa Allah ba su kaɗai ɗin za ka ɗaukar ratin ka ɗora a kansu ba ka ce a ban da ku ban da mu a'a sai ka ga wani irin halayya suke ƙur'ani ya zo da wannan fallasa tasu Allah kuma ya fishi da su kuma har manzan Allah ya tura a yaƙi su tun suna duniya kuma har Allah ta'ala ya ce sun kafirta sun bar musulunci to sun yi mummunan ƙuduri ga manzan Allah ga musulmai saboda kada ka yadda ka kwana da hikidin wani musulmi a zuciyarka a duk lokacin da kake jin haushin wani musulmi to kai gaggawa neman gafaran Allah domin ka kama hanyar halaka a duk lokacin da zaka ce yau ka kwana da wani a ranka iya damunka kuma ɗan uwanka ne musulmi akan wata harka ta duniya mai karewa wallahi kai gaggawa neman gafaran Allah kai gaggawar tuba domin gadan gadan ka kama hanyar halaka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana suna zaune da sahabbansa sai ce yanzu nan dan aljanna zai a lokacin akwai Abdullahi bin Amr bin al-As a cikin sahabban iya zaune sai ce ba ya zuba ido yawa zai zo ya zauna sai ya ga wani mutum ko ya zo ya zauna ya kare bai kallo an sake kwana biyu uku sai ma'aikin Allah ya sake maimaita wannan kalmar yanzu dan aljanna zai wannan mutumin da ya zo sai sake dawowa sai da aka yi karo na uku manzan Allah iya faɗar magana kuma wancan mutum yake zuwa sai abdullahi bin amur bin al'az ya ce wannan mutumin sai na bi shi har gidansa na je na ga wani irin aiki yake wace irin ibada yake wa Allah wanda har ma'aikin Allah yake nana ta ɗan aljanna har sau uku kuma shi abin yake tabbatuwa a kai shi ya shirya ya je gidan wancan bawan Allah ya kai mai ziyara ya ce ya zo masa ziyara ya karɓe shi mara balale da sauransu ya kama masa abin da Allah ya hore masa na abinci da ruwa ya sha ya ce togagun ya ce kwana zai togagun kwana zai kwana ya ga kwana ɗaya biyu wannan bawan Allah bai wani aikin ibada yake yi ba wanda shi ba ya yi cikin dare ba kwana yake iya sallah ba azumi yake kullum ba ba kullum karatun qur'ani yake yi ba da aka yi kwana uku ya ga shi ya fi shi kokari ba sai ce to ni fa da biyu na zo wannan bakuntar ba ya ce to me yake tafa da kai sai ce wallahi mazan Allah iya cewa yanzu dan aljanna zai zo sai ka zo sau uku mazan Allah iya maimaita wannan magana to da Allah me surun tsakaninka ga Allah me kake aikatawa Allah a boye har Allah ya mai wannan Allah mai wannan darajar da wannan kima sai ce shi wallahi ba kwana yake iya sallah ba kullum yake azumi ba shi dai ya san bai taba kwana da haushin wani a duniya ba tun da yake duk abin da kuka yi na saɓani da shi to wallahi gon zai bar shi ya ce hasali ma wata ran in zai fita daga gida ce yake Allah ga hizan fita duk wanda ya saba min ma na yafe masa tun kafin ya saba min ma na yafe masa harbin nan tuba yake yi yace Allah duk wanda zai min yau ba daidai ba kafin ma yamin na yafe masa to wannan tsarkin zuciyar Allah ya gani ya tabbata dan aljanna ne to yawa ya kake da dan uwanka musulmi ya kake da makocinka a kasuwa ko a gida ko a gun aiki wace mu'amala kuke da shi in ɗalibi ne ya kake da ɗalibi ɗan uwanka musamman ga iya yawancin jarabawa iya samun haske a karatunsa in ɗan kasuwa ne ya kake da makocin kanka iya samun haske a kasuwarsa ko makocinka ne in aikin gwamnati ne ya kuke da makocinka wanda nan da nan ci gaba iya zuwa masa wani irin kudiri kake da shi a zuciyarka game da shi kowa yi wa kansa wannan tambayar in har ɗan uwanka zai samu alkhairi ka kwana kana jin haushi to wallahi zuciyarka ba ta da tsarki kuma ka kama hanyar halaka gadan-gadan ka yi ƙoƙarin neman tuba da gafaran Allah to wannan iya cikin abin da ayar fikihun ayar yake fitowa fili kenan wa hammu bi malam yanalu sun himmace su ga manzon Allah a cikin wahala a cikin damuwa kuma Allah bai nuna musu wannan din ba an fahimta to saboda ka duk wanda ka mai tarko ya fada cikin wahala da musiba da bala'i to babu shakka ka siffanta da wata siffa ta munafiki domin dan uwanka musulmi ba a mai mummunan kudiri in ya saba ma ka je ka zauna ka ce wala ka saba ba baka mun daidai ba ku daddale ku samu fahimtar juna shikenan kai ma wata ran zai iya saba ma kai ma zaka iya saba masa dukkan mu ba ma'asumai bane ba mala'iku bane ba zan iya ma ba daidai ba zaka iya mun ba daidai ba amma abin da yake mu fahimci juna kuma mu dinga ba juna uzuri kuma mu dinga fatan alkhairi ga junanmu a har kullun in kana so kai rayuwa mai daɗi wallahi ka saki zuciyarka ka sowa kowane musulmi alkhairi in dai zuciyarka ta bude tana son kowa da alkhairi kai kuma Allah ba zai hana ka yin da zaka yi ba Allah zai dinga buɗa ma alkhairi ta inda baka zato amma in zuciyarka tana kuntace ka ga walwala abun wani ko abun alkhairi to kai kam ka shiga cikin wahala kai ma Allah zai kuntata ma kuma Allah ba zai baka lolar ba Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa Allah ta'ala ce cewa wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli ba komai bane yasa suke wa sahabbai wannan mugunta su musu wannan intikami din su musu mugunta su kafa musu tarkon mugunta ba komai bane yasa suke yi kawai sun ga dan Allah ya musu farla daga cikin farlansa kawai dan Allah ya wadata su daga cikin farlansa dukiyar sai ta sa su dagawa ta sa su girman kai ta sa su kewa sahabbai har manzon Allah matar ko mugunta shine illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli amma duk da haka daga Allah yake al-ghafurur rahim sai ce fa in yatubu yaku khairan lahu in sun tuba wannan tuban shine alkhairi gare su ka kamar Allah iya ce ku zo ku tuba din duk da kun saba min din kun saba manzon Allah kun yi kaza kun yi kaza amma kofar tuban ba a kulle ta ba inda za ku tuba to wannan tuban yafi alkhairi gare ku Allah zai yafe muku kuma rayuwanku za ta yi kyau a gaba wannan kuma iyakan kowane mai zunubi Qur'ani yana cewa قل يا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم Qur'ani yace kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya kubayina da kuka wuce gona da iri ku kai zunubi mai yawa har ma kuna tsoron ko bazan gafarta muku ba to sai Allah yace la taqnaqu min rahmatillah kar ku ɗebe tsammani daga rahmar Allah ku dai ku tuba din kawai inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a shi Allah iya gafarta zunubai gaba daya in dai an tuba kafin a mutu kafin rana ta fudo ta mafaɗarta kafin manya-manyan alamun kiyama su bayyana in dai ka tuba a wannan tsakanin to manzon Allah ya ce Allah ya ce zai gafarta mazalunsu gaba daya innahu huwal ghafurur rahim domin shi Allah ta'ala mai yawan gafara ne mai jin kai ne Allah ka ba mu ikon tuba kuma Allah ta'ala ka gafarta mana wa in yatawallaw amma in sun juya wa manzon Allah baya sun isi masa da'a yu'azzibuhum Allahu azaban aliman fid dunya wal akhirah Allah ta'ala ya ce zai musu azaba azaba mai radadi a duniya da lahira azabar shine za su ga abin da ba sa so shi ma wannan azaba ne yayi daga cikin azabar duniya shine abin da ba ka so ga iya faruwa ko abin da kake so yi ki faruwa iya cikin azaba a duniyance to munafikai ba sa son alkhairi ba sa san su ga wanda wadata kuma Allah ya wadata sahabbai sai Allah ya biya mazan Allah nasara sai kullum musulunci ya dinga fadada daula tana karfi wannan azaban suke ji a rundumin ba sa su shine yu'azzibuhum Allahu azaban ala fid dunya sannan kuma wal akhirah sannan in ba su tuba ba suka mutu akwai azaba mai girma a gobe da kiyama wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir anan doran kasa ba su da wani mujimicin al'amari da zai shiga al'amarinsu in Allah ya fishi da su sannan a lahira ba su da mataimaki idan Allah ya fishi da su ba mai taimakonsu kaga majibacin al'amarin ka ya zama Allah mai taimakon ka ya zama Allah amma duk wani abar ka riƙe ba Allah ba to wannan ka kama kafar da ba za ta kai ka gaci ba ne Allah shi ne abin da za ka riƙe wanda ba abin da zai ture ka daga imaninka an fahimci wannan faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam fisabala ruko da addinin Allah shine ruko da igiyar da bata dashewa Allah ka ba mu iko ruko da addini da tauhidi da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya ta gaba wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa la nakunanna
daga cikin alamun munafukai akwai alkawari akan ƙarya dama manzon Allah ya faɗa cikin hadisi mai inganci ayatul munafiq thalath idza hadasa kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana daga cikin alamun wanda ake gane mutum munafiki ne idan zai magana yayi ƙarya idan yayi alkawari da gangan ya saba alkawarin idan kuma an aminta da yayi ha'inci wani iya cikin alam na alamatun nifaq to daga cikin alaman munafikai suna alƙawari amma ba dan su cika ba dan a yadda da su ko dan su gamsar da wanda za su yi alƙawarin wannan alamun su ne su yi alƙawari amma a zuciyarsu ba niyyar cika alƙawarin akwai wani wanda ake ce masa Sa'alab bin Hafid wanda malaman tafsiri din su kawo kisa karkashin wannan aya talaka ne ya zo ya samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ya rasulallah udu'ullah an yi rizgani manzan Allah ka roƙi Allah ya bin arziki shi da musa kenan kaga wani aljanna yake tambaya wani makwatakar manzan Allah aljanna yake tambaya wani aikin da zai tsira yake tambaya shi kuma ya zo ya samu manzan Allah ya ce manzan Allah roƙi Allah an yi rizgani malan ya mun arziki da dukiya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma'aikin Allah ke cewa wai haka ya sa'ala kai canka ya sa'ala kai canka qalilun tuaddi shukruhu kadan ne daga cikin wanda Allah yake ba su dukiya suke gabatar da godiyar Allah kan dukiya tun manzon Allah iya nan da rayuwarsa yake faɗa wannan qalilun tuaddi shukruhu abinda kake cewa na roƙa ma Allah ya baka to kadan ne daga cikin mutane suke gabatar da godiyar Allah kansa khairun ko kuma kalilun tuaddi shukrahu khairu min kasirin la tuutihi haqqahu kai gamsu da yar kadan din da Allah ya baka yafi Allah ya baka da yawa kuma ka kasa ba da haƙin Allah a cikin ta ma'ana wannan yanayi naka haƙura a wannan yanayi ina tsoron Allah ya yawaita ma dukiyar kuma ka je haƙin Allah ya gagara manzan Allah ya bashi wannan shawara amma bai yadda ba sun ma'atahu marratan saniya sannan ya sake zuwa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu ya rasulullah udullah an yarzuka limala manzan Allah ka roki Allah ya bani arzikin dukiya mai yawa ke yasa bai suke cewa amma laka fi rasulullah usutun hasana manzan Allah ya faɗa masa wannan yace kai sa'alaba sa'alaba binti hatib yanzu ni ban zama abun koyi mai kyau a gare ka ba ba na ci haƙura da yanayin da kake ciki ba kaɗan ɗin da Allah ya baka kana gabatar da ibada da godiyar Allah ya fi alkhairi wannan shawarar baka ɗauka ba sai ce wallazi nafsi biyadi manzon Allah ya ce ina rantsuwa ga wanda rayuwa ta take hannunsa law aratta an tasira aljibala ma'i zahaban wa fidda la sarat yace ka ganni nan manzon Allah yake faɗa masa yace wallahi da na so duwatsu su zama zinariya da azurfa suna bina wallahi da sun zama haka mazan Allah yake inda ni so nake yi dukiyar ta taru duk dutsen da ka gani zan iya mai da zinariya da azurfa kuma zai zama kuma zai je inda nake bukata amma ban yi hakan ba an fahimta sun ma'atahu sannan ya sake zuwa wajen manzon Allah karo na uku yace manzon Allah ina so ka roki Allah ya ban kuɗi kamar ɗan zamanin nan ko fa wallazi ba'asaka bil haqq ina rantsuwa da ubangijin da ya turo ka da gaskiya la in razaqani Allahu malan la utiyanna kulli zi haqqin haqqa da ƙarshe yace manzon Allah na rantsi da Allah na rantsi da Allah har in Allah ya ban dukiyar nan wallahi duk haƙƙin Allah a cikin ta zan bayar kuma duk wani mai haƙƙi a cikin wannan dukiyar wallahi zan bashi daga nan sai manzon Allah ya ce Allahumma arziki sa'alaba malan sai maza Allah ya ce to Allah kai wa sa'alaba dukiya shikenan magana da gado sa'alaba ya fara da tumaki suka cika gidansa ya siyi gidajen makota dukiya ta ba ka ga bane dukiya ta ƙara yawa daga nan sa'alaba ya fice daga gari ya tafi bayan gari Madina dukiya ta fi karfin cikin gari sai bayan gari Allah ya sawa wannan dukiyar albarka ta yawa to farkon jarrabawa da sa'ala bai fara samu sai sallar jini ta fara gagara su kuma in ya zo a zahar ba zai zo la'asar ba in ya zo la'asar ba zai zo magariba da isha ba wata rana manzala ke bincika ina sa'ala ba ya gina ce wallahi ya can dukiya ta tsare ya ce wai haka sa'ala sa'ala ba kai cansa abin da nake ji masa gashi sa'ala ba karo na biyu sai ma jam'in gaba ɗaya ga gari sai juma'a juma'a yake zuwa sai juma'a juma'a duk sallolin nan biyar baya zuwa jami'i manzon Allah ya saki tambaya ina sa'ala ba yake sai aka ce ai iya can dukiya ta tsare shi rasul sai ce wai haka ya sa'ala ba sa'ala ba ya tabe daga ƙarshe juma'ar ma ta gagare sa'ala ba zuwa juma'ar ma ta gagare zuwa daga nan manzon Allah sai tura ya ce to tunda shekara ta zagayo a je a karɓo zakka a dukiyar da Allah ya bashi sa'i wanda zai karɓi zakka ya ji sai sa'ala bai yake cewa to zakara me yin matsayin ta ne ne sai ke cewa wannan ai tara ce ai haraji ne ai wannan ai ta haraji ne ba wani abu na zakka yayye inkarin zakka daga nan da ɗan aikin zakka ya zo ya faɗa wa manzon Allah abinda sa'ala bai ci sai ce wai haka wai haka wai haka ya sa'ala sa'alaba ya taɓi ya taɓi ya yi hasara hasu uku maza Allah ya rabu da shi daga nan sai makusantansa ‘yan uwansa suka ji abin da manzan Allah ya faɗa a kan shi ya suka yi tattaki suka same shi a jeji suka ce kai wallahi manzan Allah ga abin da ya faɗa a kanka ya ce ka yi hasara ka taɓi ka daina zuwa sallar jami'i ka daina zuwa sallar juma'a zakkar ma ka hana to manzan Allah ya ma mummunan addu'a saboda ka muna baka shawara ka je ka nemi sulhu da shi daga nan sa'ala bai tattara abin da ya tattara zai kawo manzon Allah zakka iya kawo masa manzon Allah ce ba zai karba ba yace ai ba zai karba ba daga nan ya koma gonarsa ya ci gaba da kiwon dabbobi lokacin sai na abakar da manzon Allah ya wafati ya sake dawowa ya ka zakka sai na abakar ce tunda manzon Allah bai karba ba wallahi ba zan karba ba ta gashi kalifofi na gaskiya kenan yace wallahi ba zan karba ba tunda manzon Allah bai karba ba zan karba ba daga nan lokacin Umar dan Khattab sa'ala ya sake tattaro zakka ya kawo yace manzon Allah bai karba ba Abubakar bai karba ba ni ma ba zan karba ba sa'ala ba ya karshe a lokacin Usman bin Affan ya mutu manzon Allah bai karbi zakkarsa ba Abubakar bai karba ba Umar bai karba ba mai tambaya zai iya tambaya ce to ya akai manzon Allah bai karbi zakkarsa ba tunda kamar ya zo ya yi nadama ya tuba ai faɗin da manzon Allah ya ce ya halaka ya halaka to ya halaka ne ba yanda za a yi kuma ya karɓi zakar halakake ba zai yi ba in ma ya karɓa ba abin da za ta yi masa tunda manzon Allah ya tabbatar da halakar Allah ta haushi to a kansa wannan ayar ta sauka sai Allah ya ce wa minhum daga cikin munafukai man ahada Allah akwai wanda yake yi wa Allah alƙawari la in atana min fadli har in Allah ya ba mu daga falalarsa la nasaddaqanna wallahi za mu zama to masu yawan sadaka wala nakunanna min salihin wallahi za mu zama to daga cikin mutanen ƙwarai kamar yadda yi wa manzon Allah rantsuwa ya ce wallahi in dai Allah ya bani dukiya la'utiyan na kulla zai haƙin haƙa dukkan wani mai haƙi wallahi zan bai shi kamar wannan ayar kafin zuwan ta tama ta san zai yaƙi ana ba shi dukiyar ba ma haƙin ɗan adam ba haƙin Allah ma ya kasa fitawa shine Allah ke ta daga cikin suna rantsuwa su yi alƙawari har in Allah ya musu farla daga cikin dukiyarsa za su yi sadaka za su yi kyauta za su yi zumunci za su taimaki addini amma in Allah ya ba su dukiya sai su canja tsari sai su canja wannan ayat ta yi daidai da wannan zamanin namu na yanzu lokacin neman jama'a na kamfen din siyasa kar ka san kawai zaƙin baki za ka zo kai wa mutane amma a zuciyarka abin da za ka faɗa ba haka ba ne kar ka yi wannan idan kai wa mutane alƙawarin zaƙin baki su ji daɗi a kansu so ka ko su zaɓe ka a zuciyanka ƙarya kake ba za ka cika alƙawarin ba to akwai siffar munafici tare da domin daga cikin siffar su ne alƙawari ba dan a cika ba alƙawari dan a yadda da su alƙawari dan a gamsu da su a ɗaukar mutane kirki ne alƙawari abu ne mai girman gaske ƙur'ani yana cewa wa aufu bil ahad innal ahada أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ku cika alƙawari idan kun yi shi domin alƙawari abin tambaya ne a gaban Allah a gobe alƙiyama dukkan wanda ya alƙawari ya karya da gangan Allah sai ya ji tsiya tambaye shi annabi Isma'il alaihi salam Allah ya siffanta shi da shi mai yawan alƙawari ne wa dhkur fil kitabi Isma'il واذكر في الكتاب إسماعيل
Mm.
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا Allah ya ce ka ambata musu labarin annabi Isma'il alaihi salam innahu kana sadiqal wa'd shi annabi Isma'il mai gaskata alƙawari ne alaihi salam duk inda aka yi alƙawari da shi sai ya cika sai ya gaskata wannan alƙawari wa kana rasulan nabiyya kuma annabin Allah ne ko manzon Allah ne to amma kai ga yawan kare alƙawari ga yawan ƙarya ga yawan faɗa ba cikawa ka duba annabi dan annabi manzo mursali amma Allah yake shaidarsa da mai cika alƙawari domin ya san rashin cika alƙawari na kaso ne a rayuwar musulmi kar ka yadda amma shaidar rashin cika alƙawari ƙwara amma shaidar baka da kirki ka ce ba za ka ce ba ka ce ba za ka biya shi akan ka ce za ka yi ko ba ka yi ba ka ce za ka je ko ba ka je ba kuma da gangan ba uzuri to babu shakka wannan ba sufar mai imani ba ce ba ba sufar mai imani ba ce falamma atahu min fadliya Allah ke cewa la in atana min fadli lanasaddakanna wa lanakunanna min salihin daga nan me faru فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون Allah ce falamma atahu min fadli wancan masu rantsaran san har in mun zama kaza za mu yi kaza in Allah ya bamu kaza za mu yi kaza a sai zuciyar bata gamsu ta dauki abun da gaske ba Allah ya ce falamma atahu min fadli a lokacin da Allah ya ba su daga farlansa bakilu bihi iska yi ruwa suka zama tatattun marwata tunda duk mutumin da zai ibada zakka ai ya zama tataccen marwaci yayi ya zama shugaban marwata ma gaba daya haƙƙin Allah ma ya ƙiya bayar ballanta na kuma haƙƙin ɗan adam na taimako ko tallafa ko agazawa saboda ka rashin ba da zakka iya tabbatar da cewa mutum marwaci ne ƙanƙararren marwaci daga cikin ɗaya daga cikin magabata yake cewa inni la a'rifu ma ab'ada ghawran fi nar jahannam al-bukul aw al-kadhib yace ni har yanzu ina ta research ina bincike tsakanin ƙarya da ruwa ban gane wane ne ɗayan su yafi nisantar da mutum a wutar jahannama ya nesanta shi a wuta to tsakanin ƙarya da ruwa ina ta bincike ban gano wanda ya fi kai mutum ƙololuwan nesa a wutar jahannama ba ashe ruwa illa ce kuma ruwa ba siffar mai imani ba ce kuma dukkan marowaci akwai wani jin daɗi da ya haramtawa kansa samu a duniya dukkan mutumin da ba marowaci ba ne in Allah ya mai wata farla ya mai wata baiwa ya bawa wannan ya yi wa wannan kyauta ya taimaki wannan daɗin da zai ji a ransa wallahi ya fi wanda ya biyo jin daɗi ko ba haka ba ne ka yi wa mutum kyauta musamman ka fidda shi daga cikin damuwa ka tallafa masa ya ji daɗi ya yi murna to wallahi wannan farin cikin sai ka fi hijinsa a zuciyarka to kaga ashe munafiki ba shi da wannan daɗin da ake ji in an yi sadaka ko an yi kyauta ba zai same shi ba kuma daɗin da ake ji da addu'o'in da ake samu idan aka yi alkhairi ba rabansa a ciki kuma kullum iya cikin addu'ar mala'ika da ma da abu hurairah ya ba mu labari hadisin bukhari yake cewa manzon Allah ya ce dukkan rana ta duniya sai Allah ya halicci mala'iku guda biyu ɗaya iya addu'a Allahumma a'adi mumfikan kalafa ɗaya kuma iya cewa Allahumma a'adi mumsikan talafa ɗaya iya cewa Allah duk mai bayarwa Allah ka bashi Allah ka mayar masa Allah ka linka masa ɗaya kuma iya ce Allah duk mai riko mai rowa Allah ka hana shi Allah ka ɗora masa asara hadisin ya cikin bukhari kaga duk marowaci akwai mummunar addu'ar mala'ika da yake samu Allah ɗora masa asara Allah hana shi Allah kankame masa kai marowaci ba bi jadi rayuwarsa ba in rowa ta yi rowa wallahi marowaci har kansa ma iya yi wa rowa kansa ga tarin dukiyar amma ba zai gamsar da kansa da iyalansa wajen nona wa Allah godiya kan ni'imar da ya masa ba kullun aikinsa taru yanda ka san gafiya ko bera yanda ka san tururuwa shine account anan shine kadara a can shine kaza a can kullun ana kididdigewa allazina wanda ya ya, ya wanda yake cewa ra'aitan ladhi yukadhu bi dini fa zalika alladhi yad'u al yatim ko wala alladhi jama'a malan wa addada suratul suratu wannan humaza alladhi jama'a malan wa addada kullun aikin sa tara dukiya da kididdige ta kullun fa'ila ham iya da fili a can iya da eka kaza a can iya da kaza a can kullun aikin kenan ba alkhairi ba ibada ba zakkar kirki ba taimako to wannan bai ji daɗin rayuwarsa ya zama bawon dukiya manzala ya ce ta isa abdu dinar ta isa abdul kamila wal kamisa ta isa wa tasa ya ce duk wanda dukiya ce ta zama ta zama ta zama alƙiblarsa ya yi asara ya taɓe haka manzan Allah ya ce kullum taru ne aikinka ba ƙoƙarin ibada ba ƙoƙarin taimako ba ƙoƙarin gabatar da haƙƙin Allah manzala ya ce ta isa wa tasa ya taɓe ya yi asara Allah ya tsare mu saboda ka Allah ta'ala yake cewa alamma atahu min fadlihi lokacin da Allah ya ba su daga falalansa bakilu bihi iskirowa wa tawallaw suka juya baya game da da'a wa manzon Allah wa hum mu'ridun sun abi kawar da kai su zo su ji maganar manzon Allah ma ba za su ji ba su ji wa'azi ba za su ji ba su ji sakon Allah ba za su ji ba tawallaw sun juya baya kuma sun kawar da kai Allah ta'ala ya tsare aya ta gaba malam فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون Allah ce sai bibiye su fa aqabahum ay fa sayyara aqibatahum sai Allah ya mayar da ƙarshen su nifaqan ay mata da nifaq Allah ya mai da ƙarshen za su mutu akan munafirci ashe ruwa tana sabbaba mutum ya mutu da wata mummuna sufa rowarsu da rashin cika alƙawarinsu sai Allah cikin hikimarsa da ikonsa da izzarsa da buwayarsa sai ya sanya ƙarshensu ya zama to sun cika da munafirci shine fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ya sanya ƙarshensu ya zama to munafirci ne a zuciyarsu ila yawmi halqawlahu ran da za su haɗu da Allah ranar mutuwa su kira har ranar da za su haɗu da Allah to ba za su tuba daga munafirci ba mustamirran ila yawmil kauna za su ci gaba da munafirci har ran da za su mutu kamar mai tambaya zai ce to me yasa Allah ya musu haka ne da wani dalili fa aqabahum nifakan fi qulubihim ila yawmil kaunahu har zuwa ran da za su haɗu da Allah sai Allah ya ce bima akhlafullaha ma wa'adu dalilin da yasa aka tabbata domin sun saba wa Allah alƙawarinsa sai ce la in atana min fadlihi lanasaddakanna wa lanakunanna min as-salihin da basu cika ba dalilin haka sai Allah ya sayyarar da ƙarshen su ya zamto za su muta kamar na girshi ka guji yin alƙawari ba da niyyar cikawa ba Kada ka guji daɗaɗawa mutane rai akan ƙarya da ka ɓoye a zuciyarka ka guji yaudarar mutane don su soka ko don su dinga yabanka a gari kana jin daɗi ka guji yaudara a ranka sai Allah ya mai da ƙarshen ka kayi mummuna cikawa kayi mummuna cikawa tunda Allah ya ce ya mai da ƙarshen su za su mutu kan minafirci Allah ya ce ga dalili fa bakara sabab domin Allah baya aiki ba dalili in Allah ya ce ya tsinewa wane ya halakar da wane wane ya taɗe to akwai dalili kai ne mai zagi mutane ba dalili ko ka zagi wannan ka kushe wancan ka ɓaci wancan dan kawai bai ma ba ko baka samu kuɗi a gunsa ba to amma Allah baya abu ba dalili duk abin da Allah ya yi to akwai dalili wannan koyarwa ce Allah yake wa bayansa duk abin da za ka yi kai akan dalili Qur'ani yake cewa bima aqlafullah ma wa'adu da Allah ya kaddara za su mutu kan munafirci har ran da za su ci karo da Allah to sakamakon warware alƙawarin da suka yi wa Allah bayan sun yi wa Allah alƙawari suka warware masa wa bima kanu yakdhibun kuma sakamakon irin ƙaryata manzon Allah da suke da ƙaryata alƙur'ani a fahimta ƙaryata manzon Allah da alƙur'ani da warware alƙawarin da suke tsakaninsu ga Allah sai Allah ya sayyar ƙarshen su ya zama to da munafurci su mutu wannan shine illa fa zakara sabab ko ba zakara li illa wannan ita ce illa da za su musu da munafirci harin da za su haɗu da Allah subhanahu wataala Imam Abdurrahman Nasiru Sa'idi a cikin tafsirin sa yake cewa falyahdhar almu'min duk inda mu'mini yake yi takatsantsan min hadhihi alwasf ash-shani' daga wannan sifa mummuna ta ƙarya da ruwa da karya alƙawari kai guji wannan da ruwa da karya alkawari da gangan da karya to malam sa'idi abdurrahman nasiru sa'idi yake cewa kai mumini ka kiyaye wannan wannan siffa mai muni da qur'ani yazo da ita ka guje ta an yu'ahada rabbahu in hasala maqsudahu li yaf'alanna kaza wa kaza summa la yu'fi kaza wa kaza ka guji cewa in Allah ya ban kaza zan yi kaza zan yi kaza kuma in Allah ya bakan a nema ka aikata abin ka ƙi ka guji wannan Allah zai sayyara ƙarshen ka ya koma irin na wa'anca fa innahu rubbama fa innama rubba fa innama rubbama aqibatahu Allah bin nifaq akwai yiwar Allah ya cika ƙarshen sa da munafirci fa ma aqaba haula kamar yadda Allah ta'ala ya cika ƙarshen waɗancan da munafirci wannan comment ne a ƙarƙashin wannan ayar na Imam Nasiru Abdurrahman Nasiru Sa'idi ka guji wannan abubuwa guda uku karya alƙawari da gangan rowa da kuma ainihin ƙarya da gangan ka guji wannan domin ƙarshen su iya zuwa da halaka daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya tsare aya ta gaba ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب Allah ce alam ya alamu sun munafukai ba su ba su sani ba ne ai ya alamu kenan tunda sun ce dama duk inda alam ta zo iya cikin hurufun nafi kuma gabansa akwai fi'ili mudari'i to ana kaddara abin ba tambaya ba ne tabbas abin yake haifarwa to fidul haqiqa alam ya alamu anna Allah ya alamu sirrahum na'am ya alamu anna Allah ya alamu sirrahum an fahimta shin ba su san Allah ya san abin da suka ɓoye ba eh haka ne Allah ya san abin da suka ɓoye ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum da sirrunsu as-sirru shine al-munaja filisinaini ila fawq tattaunawa kan mutum biyu abin da ya sama a fahimta shine najwa kuma sirru shine tattaunawa kai da wani ku biyu ku koma gefe ku yi magana shine sirru a larabci amma najwa tattaunawa tafi mutum biyu to Allah ya ce sirrun da suke tsakanin mutum biyu a cikin su da najewa da suke ganawa su da yawa to Allah ya sani in ma za su koma gefe su yi meeting da Allah ku je ku ce musu kaza da kaza da kaza amma har in Allah ya kai mu gaci ai ina kawai mu ja mai wajen su miki to Allah ya sani in ku bi ko kulla wannan maganar Allah ya sani in ku uku ne Allah ya sani in fiye da haka ne ma Allah ya sani ma yakunu min najwa salasin illa huwa rabi'uhum wala kamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu summa yunabbi'uhum Allah bima 'amilu yawm al-qiyamah duk masu gani biyu to Allah ne na uku uku Allah ne na hudu hudu Allah ne na biyar biyar Allah ne na shida Allah ya ce sama da haka ƙasa da haka duk Allah iya tare da su kuma Allah zai ba su labari a ranar kiyama kar ka yadda a yi mitin da kai akan a yi wa wani kulleleniya ko a yi wa wa'ansu shari ko a yi wa wa'ansu ƙazafi ka guji wannan mitin din duk abin da za a samu ka ce kai ba za ka yi ba domin mitin ne wanda ba shi da albarka akwai tsinuwan Allah da kwashewan albarka irin wannan tattaunawar duk abin da za a kulla alkhairi a taimaki musulunci a taimaki al'umma a yi niyyar alkhairi to duk inda ake tattauna an gaishe ka je a tattauna da kai amma tattaunawa za a yi mitin akan wane kuma kulle kulle za a masa wallahi karkaje karkaje in ka je ka faɗa ramin halaka duk abin da zai zo cin mutuncin wani a cikin bayin Allah ko ƙoƙarin jawo ya cikin matsayin da Allah ya bashi a ce za a kuya za a yi mitin da kai kargaje zuwan to ka kama hanyar fadawa cikin halaka Allah ta'ala yake cewa ya alamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah allamul ghuyub hakika Allah ta'ala shine masanin duk abin da yake boye da su din da ma wanda ba su ba to duk abin da suke a boye Allah ta'ala ya sani ya san ciki ya san baya ya alamu sirra wa akfa Allah ya san sirru ya san ma abin da bai kai sirru din ba na'am aya ta gama الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله سخر الله منهم ولهم عذاب أليم daga cikin siffofinsu kamar yadda surata tauba take ba mu labari akwai tsekuni da gulma wannan halayyar munafukai shi ana fahimta suna da tsegumi ma'ana shiga abin da bai shafe su ba suna da kushe har in abu ya zo ta ɓangaren da ba nasu ba ne halayyarsu ne kuma suna da mummunan zargi akan dukkan wani wanda ya alkhairi in ba su bari sakon da wannan aya za ta ba mu kenan wa min sifatihim ay almunafiqin daga cikin sufofin munafikai jimala la yad'una shay'an min umuri alislam wal muslimin ba sa barin wani al'amari daga cikin abin da ya shafi musulunci da musulmai ya rauna lahum maqalan illa qalu duk abin da sa gani to sai sai sun yi tsegumi a kansa sai sun yi comment akan abu wa ba'anu bagayen wa adwa za su yi suka domin kiyayya da adawa falamma hassallahu wa rasulahu ala sadaqa lokacin da Allah da manzo suka kwadaitar da kan ayi sadaka badar lil muslimuna ila zalik sai musulmai sahabbai kenan suke gaggawar kawo sadaka wa bazalu amwalahum suka dinga baza dukiyoyinsu kullun ala hasbi halihi kowa iyayen sadaka gwargwadon irin halin da Allah ya bashi me da yawa ya kawo da yawa me tsakatsaki ya ka abin da Allah ya hore masa me kaɗan ma ya kawo kullun ala hasbi halihi haka sahabai suka amsa kiran da manzon Allah ya yi akan a ce ki addinin musulunci minhumul mukthir wa minhumul mukil daga cikin sahabai akwai wanda ya kawo da yawa da yawa kamar irin su abubakar su umar su usman su abdurrahman bin auf suna da dukiyar kuma sun kawo da yawa wa minhum al-mukil daga ciki akwai wanda ba su da dukiyar amma sun kawo abin da Allah ya hore musu to hakan da ya faru fayilmizunal mukfir sai munafakai suke zunɗen wanda suka kawo da yawa ayar ya ce ai ba dan Allah aka yi ba ka san su ba har yanzu suna nan ai a zuwa mana kaza ai ba dan Allah bane na na mun ya ce kawai to a wancan lokacin ma in sahabbai sun kawo da yawa kai su dinga kokarin kushe wannan sadaka ta sahabbai ai ba dan Allah aka ba an zo a nuna masu dukiya ne an zo kaza da kaza da kaza da kaza ai ba abin da suke nufi illa riya wa suba kawai riya ce dan a gani suka yi su fi ba abin da suka bayar wa qalu lil muqim kuma wanda suka kawo kadan daga cikin talakawa ya suke cewa inna allaha ghaynun an hadhihi sadaqa ai Allah Allah Allah mawdaci ne me zai da wannan abin kuma kaga Allah Allah Allah alakim kenan sun bayar da yawa wadancan sun ce riya ce dan a gani waɗannan kuma sun bayar kaɗan sai suka ce ai Allah me zai da wannan Allah ya fi ƙarfin wannan to sai Allah ya saukar da wannan aya a kansu allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat daga cikin halayyar munafikai suna allamzu shine yakace ko allamzu kenan wailul likulli humazatin lumaza suna zinde da yakicen almutawwi'ina min almu'minin masu kawo sadaka ta dawwi daga cikin masu imani an fahimta wallazina la yajiduna illa juhudahum da wanda suka yi kokari iya kokarin su an banda wannan ba su da wani abin da za su sake yi shine wallazina la yajiduna illa juhudahum kaman talakawan da wani ma ya sabi gatari zai je ya ici ya siyar ya kawo manzon Allah tabakon sa kaga wannan la yajiduna illa juhudahum fayaskaruna minhum sai suke musu izgili wanda suka bayar da yawa sai riye ce dan a gani wanda suka bayar kaɗan kuma sai Allah me zai yi da wannan sakirallahu minhum sai Allah ta'ala yake musu sakayya da izgilin da suka yi walahum azabun alim suna da azaba mai raddi a gobe da kiyama aya ta ƙarshe da zamu tsaya kanta insha Allah
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah ce istaghfir lahu amma masu Qur'ani a hannun sun ga alif din kaman fata gare shi ko maimakon a ce astaghfir lahu sai ya ka ce istaghfir lahu domin Qur'ani din larabcin kan baka ji wajen malama ba za ka iya ba kaga dai duk abin da aka sani alif da fataha sama ya za a ce masa a nan kuma sai ka ce i za a ce kuma dole ka faɗa in baka faɗa ba ka yi sabo an fahimta sai malamai suke ta ta ina ake gane haka duk kalma irin wannan ba ƙur'ani ba duk rubutun larabci idan ka kirga daga kanta harafi na ɗaya na biyu na uku na hudu to harafin gaban kalmar harafi na hudu to shakalin harafin da ya za a kira wani alif din idan ka kirga gaban alif akwai sin akwai ta akwai ghainun akwai fa wanda wasali fa gare ta p har saboda ka is zaka ce wannan ka'ida ce amma duk inda rubutun larabci kasance haka yake an fahimta istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum Allah ya ce ka nema musu gafara ko ma karka nema musu gafara su munafikai kenan in tastaghfir lahum 70 marra har in ka nema musu gafara sama da sau 70 nan an ce lil mubalaga ne kawai domin kaiwa makura shine laraba suna mai da 70 ko 70 wajen kaiwa makura wajen lissafi in ka nema musu gafara har sau 70 to Allah ya ce falan yaghfir Allahu lahu Allah ba zai musu gafara ba kamar mai tambaya zai ce to saboda me Allah ba zai musu gafara ba ko manzon Allah ya nema musu gafara da kansa sai Allah ya ce zalika bi annahum kaga zakara sabab kenan abin da yasa Allah ya ki musu gafara bi annahum kafaru billahi wa rasuli domin sun kafircewa Allah sun kafircewa manzon Allah wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin hakika Allah ta'ala baya shiryar da mutane fasikai duk fasiki wanda Allah ya kaddara masa fasikanci fil azal har ya mutu Allah ba zai shirye shi ba ayar a amma ce amma uridu bihal khusus ai akwai fasikai da yawa da za a ga sun shiri ko ba haka bane dawa ne mashayin giya ne dawa ne mazinaci ne dawa ne kaza ne amma ya zama mutumin kirki ana samu to kuma ayar ta ce duk wani fasiki Allah baya shirye da shi to da wannan ayar da makamantanta kaman wallahu la yahdi al zalimin ko la yahdi al kafirin to amince amma uridu bihal khusus a lafazin ayar amince amma manufar Allah agun taksisi ne wanda Allah ya kaddara masa rayuwa cikin fasikanci ya mutu a fasikanci Allah ba zai shirye shi ba wanda Allah ya kaddara mai rayuwa cikin kafirci ya mutu kan kafirci Allah ba zai shirye shi ba wanda Allah ya kaddara mai rayuwa cikin zalunci ya mutu kan zalunci Allah ba zai shirye shi ba ba kowane azzalimi ba ba kowane kafiri ba ba kowane fasiki ba akwai wanda kaddara ta wuce haka zai mutu wani Allah ba zai shirye shi ba amma wanda kaddaran Allah ba haka zai mutu ba akwai yawan Allah ya shirye da shi Allah ka shirye da mu Allah ta'ala ka samu lafiya mu gama lafiya za mu samu matsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ba mu ladansa abinda muka yi kuskure amin Allah ta'ala ka gafarta mana Allah ta'ala ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ta'ala ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna addu'a gare mu ga mahaifan mu Allah ta'ala ka jikan mu Allah ka gafarta mana Allah ta'ala ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana su abin da ya dame mu a wannan ƙasa da wannan rayuwa Allah ta'ala ka yi mana maganin shi Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ta'ala ka ba su lafiya Allah ta'ala muna roƙonka ƙasar mu da jihar mu da ƙasashen musulmai da garuruwan musulmai da jihohin musulmai Allah ta'ala ka ba mu nutsuwa da zaman lafiya Allah ka kawo wa addinin mu ci gaba a dukkan al'amuran da muka sa a gaba Allah ta'ala ka zauna da mu lafiya al'amuran da ke gaban wannan ƙasa na siyasa da zaɓe Allah ta'ala ya sa a yi lafiya a gama lafiya Allah ya kaddara mana zaben abin da ya fi alkhairi a rayuwar mu da addinin mu Allah ta'ala ka karka kai hannun mu abin da ba alkhairi bane a gare mu da addinin mu Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka tsare mana mutuncin mu da iyalan mu Allah ka tsare mana mutuncin mu da addinin mu da rayuwar mu da addininmu da guraben cin abincin mu Allah ka tsare mana mutuncin mu ya rabbal alamin Allah ka shirye da mu da zuriyar mu ka dora mu ta farki madaidaici Allah mana roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah mana neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ka mai da shi gidansa lafiya irin ladan da ake samu wajen karanta alqur'ani Allah ka mana arziki da shi Allah ka raba mu da rushewan aiki Allah ka raba mu da rushewan aiki Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته